الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna 21 ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace ma biyu ga watan biyu shekara ta 2024 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata wai misali ka tsinci wani abu ne a cikin masallaci ko a kofar masallaci a iya rinjayen zatanka cewa wanda ya zubar da wannan kaya mai yiwuwa a wannan masallaci ya yi sallah za a iya badawa a yi sanarwa a masallacin cewa wanda ya yadda kaza ya zo ya yi bayani hakan yana halatta mu gane akwai bambanci tsakanin sanarwa da cigiya idan aka ce cigiya mutumin da kayan shi ya ɓaci ya ringa zuwa yana ba da cigiya wa ya tsinci abu kaza ko wa ya ga abu kaza to cigiya haramun ce a masallaci kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa idan kuka ji wanda ke bayar da cigiyar kayansa a masallaci ko kuma ya zo ya kasa kaya a masallaci yana tallatawa maza Allah ya ce shi mai cigiya ku ce da shi larar da Allahu alaika kar Allah ya dawo maka da kayan da ka ɓadda kayanka da suka bace kar Allah ya sa ka samu shi kuma wanda yake hada-hada ta saye da sayarwa a masallaci maza Allah ya ce ku ce da shi la'ar ba Allahu tijaratar kar Allah ya sa kasuwarka ta yi riba gane ko wannan hadisi shine nassin da yake tabbatar da haramcin ba da cigiya a masallaci ko kuma haraka ta saye da sayarwa a masallaci haramun ne to amma ita sanarwa kamar misali a sanar da jama'a cewa lokaci kaza akwai abu kaza ko kuma waye da wannan dan makulli wanda yadda dan makulli ya zo ya yi bayani ko kuma wane yana gayyatar jama'a gun walima ko kuma wane yana gayyatar jama'a zuwa ga ɗaura aure wannan duka sanarwa ce ba cigiya ba ce an gane ko sanarwa daban cigiya daban na'am wai misali mutum ne ya saki matarsa kafin a ɗau wani lokaci bayan wasu 'yan mintuna suka sasanta shin yana iya dawowa da ita kai tsaye in ya ce ya dawo da ita ta dawo ko kuma sai an ɗau wani lokaci in dai saki ne na farko ko saki ne na biyu kuma matukar ba saki na uku ba ne ba kuma ba hul'u ba ne to bayan minti ɗaya da saki mutum yana iya dawo da matar shi in ya dawo da ita ya tabbata matar shi ce ta dawo idan ta ce ba za ta dawo ba to a nan babu abin da zai raba su illa hul'u an gane ko in dai miji ya ce ya dawo da matar shi bayan saki na farko da ya mata ko saki na biyu to wannan ba maganar santa da yarda ta ala dole ta koma matsayin matar shi take an gane ko a matsayin matar shi take kuma idan mutum ya saki mace to ya kamata ya samu akalla shaidu adilai biyu ya tabbatar musu cewa na saki wanci saki kaza a lokaci kaza haka idan mutum ya dawo da mace to ya samu shaidu biyu adilai ya tabbatar musu cewa ya dawo da ita kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul talaq ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سيتي وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله Ubangiji ta'ala ya ce ku shaida ma ma'abuta adalci mutum biyu daga cikinku an gane ku tun da ya ce ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa faɓallikuhunna da iddatihinna wa ahsul idda to anan ana maganar saki ubangiji ta'ala ya ce a shaida ma adilai mutum biyu daga ciki menene hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi umarni cewa a samu shaidu a shaida musu mutum biyu a faɗa musu cewa an yi saki hakanan in an yi kome a faɗa don misali kar a bar baya da kura don in an samu wani ja'in ja ya ce ta ce ya ce ya sake ta ta ce a bai sake ni ba to sai a samu shaidu ai ga shaidu su ne suka tabbatar da cewa ya sake haka dawowa in aka shaida ma shaidu ya ce ya dawo da ita ta ce a shi bai faɗa ba to ga shaidu tun lokaci kaza ya shaida musu ya tabbatar musu da cewa ya dawo da matar shi kenan a matsayin matar shi take don haka dai a takaice wato idan mutum ya saki mace bayan wani dan mintuna in ya ce ya dawo da ita ta dawo matsayin matar shi take kuma ko da ma an ɗauki wasu kwanuka ko ma wasu watanni aka ɗauka matukar iddata bata gama ba in dai saki na farko ne ko na biyu idan ya ce ya dawo da ita ta dawo domin iddar mace wadda aka saka idan mai al'ada ce iddata ba ta gamawa sai ta yi tsarki uku ta yi jini ta tsarkaka ta yi jini ta tsarkaka sai ta yi uku kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wani mutsallakatu ya tarabbas na bi an fusihinna ta ƙuru idan kwa mai ciki ce to mutum yana iya dawowa da ita matukar ba ta haife ciki ba amma matukar ta haife ciki bayan sakin da aka mata to ta nisanta ga shi wanda ya sake ta idan saki na farko ne ko na biyu to yanzu shi ma ɗan takara ne sai in ta yarda ta amince ta ba shi haɗin kai sannan ya kawo wani sabon sadaki a sake ɗaura musu aure an gane ko idan mutum ya saki mace da ciki bayan sakin da ya mata da minti ɗaya in ta haife wannan ciki ta gama idda a wannan lokaci ma in ta samu wani miji ana iya ɗaura mata aure da shi sai dai ba zai kusance ta ba da saduwa sai ta gama jinin biki dalilin da ke nuna cewa gama iddar mai ciki haife cikinta shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ubangiji ta'ala ya ce mata masu ciki ajalin gama iddarsu ubangiji ta'ala ya ce haife cikinsu idan kwa yarinya ce karama aka aurar da ita bata fara yin al'ada ba mijin ya sake ta ko kuma dattijuwa ce ta kai lokacin da jinin al'ada ya daina zo mata kuma gaya an sake ta to daga radda aka yi saki wata uku daidai za ta lissafa da ita yarinya karama da ita dattijuwa wadda ta daina jinin al'ada kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu a hadisul anbiya littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na labarun annabawa wanda kar mu manta har yau muna cikin hadisan da malam ya zo da su waɗanda ke bayani game da abin da aka ambata game da banu Isra'il jikokin Yaqub alaihi salam wanda duk baban da ke bayan wannan babi to galibi hadisai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari wato game da su banu Isra'il wanda a darasi da ya wuce mun gama baban da malam yayi akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayani game da ma'abuta kogo wanda wasu mutane ne uku Mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba mu labari daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu. Wato sun fita bulaguro, ruwan sama ya same su ko kuma lokacin bacci da ya yi sai suka nemi mafaka domin su faki. wace mafaka suka samu suka fake shine wani kogon dutse shigar su ke da wuya kai tsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala sai i kaddara wani fan dutse ya murgino daga can kan dutse sai ya toshe musu wannan kofar kogon ta yadda ba yadda za a yi su iya fita sun ga hallaka ido da ido duk wanda ya fada cikin kunci to ya tabbata ba shi da wata mafaka da zai faki wadda za a yaye masa wannan kunci illa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin addu'ar da muke yi idan za mu kwanta hadisin da albara'u ibn azib Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana bazan Allah yake faɗa a cikin addu'ar la malja'a wa la manja minka illa ilaika babu wata mafaka babu wata tsira game da kai ya ubangijinmu illa ilaika face zuwa gare ka haka Allah ya kissanta mana wato mutane uku waɗanda ba suka ƙi halartar yakin tabuka alhali kuma babu wani uzuri da zai hana su fita wanda Allah ya jinkirtar da lamarinsu shine Allah yake faɗa wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim waɗannan mutane uku sun yi yaƙinin babu wata mafaka da bawa zai fake game da ubangiji subhanahu wa ta'ala face illa zuwa gare shi to shi yasa a nan junansu ya faɗa ga juna suka ce ku san da cewa babu abin da zai tsiratar da ku daga cikin wannan ƙangi da wannan kunci da kuka faɗa illa kawai ku roƙi ubangijinku wato da nagartattun ayyukanku wanda kuka san kun yi dan shi ma'ana ku kama kafa ku yi tawassuli ku yi fadanci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani aiki nagari wanda kun san kun yi shi ne saboda shi na farko ya tashi ya yi tawassuli wato da da'ar da yake ma mahaifansa duk da cewa a cikin riwayoyin da suka zo akwai takadim da ta'akira an gane ko wanda wannan yana tabbatar da cewa mafi yawan marwaitan sun rawaito hadisin ne da ma'ana amma riwaya wadda ta zo daga abdullahi dan umar wadda take cikin sahihai wato na farko wanda ya tashi ya kama kafa da wani aiki nagari shine wanda ya tashi ya kama kafa da da'ar da ya yi ma mahaifansa ya ce ya ubangiji na in dai ka karɓi wannan aiki da na yi saboda kai ya allah ka yaye mana wannan kunci ka fitar da mu daga cikin yanayin da muke maza allah ya ce dutse sai ya dan janye sai dai ba za su iya fita ba na biyu ya tashi ya kama kafa da wani aiki na gari menene aikin shine kame kansa gabarin saba ma mahaliccinsa shine ya ce ya ubangiji akwai diyar amina a duk matan duniya ita na fi so ita na fi ƙauna na yi na yi da ita na yi ta bibiyar kanta ta bani haɗin kai ne abinda na ga dama da ita ta ƙi hatta alam matbiha sanatun minas sinin har aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na fari suka same ta ta shiga cikin yanayi na kunci yanayi na yunwa ta buga ta buga ta rasa wanda zai taimaka mata ta zo ta nemi ya taimaka mata ya agaza mata ya ce a shi fa yana kan sharaɗinsa ba zai taimaka mata ba sai in za ta tabbatar masa da kanta ba yadda za ta yi ta meka wuya ya ɗauki dinare 120 ya danka mata kamar yadda yake cikin waccan riwaya amma a wannan riwaya dinare 100 ne lokacin da ya tsugunna tsakanin kafafuwanta domin aikata alfasha da ita ta cewa na ka ji tsoron allah kar ka sake ka buɗe rufi ba tare da haƙƙinsa ba a lokacin nan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi ya tashi ya batta kudaden da ya bata gaba ɗaya ya yafe mata ya ce ya Allah wannan aiki da na yi ma'ana kame kaina gabarin saba maka in na yi don kai ya Allah ka yayi mana kuncin da muke ciki za Allah ya ce dutse ya koma janyewa sai dai ba za su iya wucewa ba ba za su iya fita ba na uku ya tashi ya ce ya ubangiji na wani lokaci na ɗauki ma'aikata ma'ana leburori aiki sun gama aiki kowa na biya shi haƙƙinsa sai wani ɗaya tak daga cikinsu wanda ya ƙi karɓar haƙƙinsa a sababin fushi da ya yi kamar yadda bayani ya gabata wanda wani zakka ne na shinkafa suka yi jinga duk wanda ya masa aiki ga abin da zai bashi to sai ya ƙi karɓa yarina ya tafi wannan zakka na shinkafa sai ya ringa noma shi ya ringa noma Allah ya albarkaci al'amarin da wannan zakka sai da ya kai ya cika dawa da raƙumma da shanu da ƙanƙanan dabobi komai ya haɗu na dukiya bayan wani lokaci ya dawo da sunan ya karɓi haƙƙinsa ya ce masa shine wane lokaci kaza sun masa aiki sun gama kowa ya karɓi haƙƙinsa shi bai karɓa ba don haka ya ce yau ya dawo haƙƙinsa yake bukata ya ce kai ne ya ce kwarai ya ce to ai duk waɗannan raƙumman jeka da wannan shanun jeka ka kore su haƙƙinka ne sai ya ce yaya za ka ce wannan dukiya gaba ɗaya ta wace wani karka yi izgili da nima ya ce wallahi ba na izgili da kai wannan dukiya da kake gani gaba ɗayanta taka ce asalin wannan zakka da muka yi jinga da kai na shinkafa shi ne ya zama haka gaba ɗaya ya kore waɗannan dabobi daidai da yan akuya ɗaya bai bar masa ba ya ce ya Allah wannan rukun amana in dai na yi saboda kai ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki maza Allah ya ce take yanke dutse ya yayi suka fita suka shiga sha'aninsu wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a darasi da ya gabata hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyi uku na yin tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin neman biyan bukata ka kama kafa da wani aiki nagari aikin da ka tabbata ka yi shi da kyakkyawar niyya ka yi shi saboda ubangijinka don neman sakamako a gunsa ba don wani ya ji ya faɗa ko don wani ya gani ya yi ba to idan wata bukata ta taso sai ka kama kafa da wannan aiki ka ce ya ubangiji na roƙonka nake a dalilin abu kaza da na ya Allah in har ka karɓi wannan aiki nawa ya Allah ka biya mun wannan bukata tawa an gane ko shine at-tawassulu ila Allah ta'ala bil a'mali saliha da ayyuka nagari kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila alwasila a wannan aya shine alqurba ku nemi kusaci zuwa ga ubangijinku me yake kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa shine aiki nagari an gane ko ayyuka nagari shine ubangiji ta'ala ya ce wa ma amwalukum wala wa yake cewa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan an gane ku aiki nagari yana daga cikin abubuwan da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa hanya ta biyu wadda ake tawassuli da ita shine kama kafa da suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofinsa mutum ya roƙi ubangijinsa misali lafiya kake nema Allah ya baka sai ka ɗauki sunan shi ashafi an gane ko ashafi suna ne daga cikin sunayen Allah sai ka ringa kiransa ya shafi ishfini ya shafi ishfini ko ya shafi ishfini shifa Allah yugadiru saqama arziki kake nema wani suna za ka ɗauka daga cikin sunayen Allah ar-razzaq sai ka ringa kiransa kana roƙonsa ya razzaku arzuku ne ya razzaku arzuku ne ba laifi kana iya daɗawa ya razzaku arzuku ne rizqan halalan tayyiba ya razzaku arzuku ne rizqan halalan tayyiba wadata kake nema me ya kamata ka ɗauka daga cikin sunayen Allah algani mawadaci sai ka ringa ya gani yo agnini ya gani yo agnini ya gani yo agnini ba laifi kana iya karawa ya gani yo agnini bi halalika an haramik ya gani yo agnini bi halalika an haramik ma'ana ya mawadaci ka wadatar da ni da halaliyarka gabarin abin da ka haramta an gane ku ilimi kake nema sai ka ɗauki sunan Allah al'alim ya alimu allimni ya alimu allimni ya alimu allimni kana iya dadawa ya alimu allimni ilman nafi'an ya alimu allimni ilman nafi'an ya alimu allimni ilman nafi'an ya mai matukar sani ka sanar da ni ilimi mai amfani to haka mutum zai diba sunan da ya dace da bukatarsa daga cikin sunayen Allah sai ya ɗauki wannan suna ya ringa kiran Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, ko kuma wata sifa daga cikin sifofinsa. misali gafara kake nema sai ka ɗau sunan Allah ar-Rahman ko kuma ka ɗauki sifar shi ar-Rahma Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li wa tarhamani an gane ko dalili akan wannan nau'i na tawassuli shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul araf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha naga Allah subhanahu wa ta'ala sunaye waɗanda sun kai matuƙa sun kai gaya a wajen kyawu ku roƙe shi da su kuma haka ya faɗa kulidu Allah a widu'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna nau'i na uku shine yin tawassuli da addu'ar wato mutumin kwarai nagartaccen bawa wanda ake kyautata masa zato ba laifi za ka iya yin tawassuli da addu'arsa wani ina da bukata abin ubangiji na a taya na addu'a wani a roƙa mun Allah a yi mun addu'a dalili akan haka shine hadisin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbarinsa yana ba sai wani mutum ya shigo ta ƙofar da take gab da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofar da suke kiranta da suna babu jibril da ya shigo masallaci sai da ya fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaba da gaba da shi manzan Allah yana cikin hudu ba ya ce ya rasulallah ya ce roƙa mana Allah ruwa ya tsaya shuka ta bushe dabobi duk sun mutu komai ya tsaya a lokacin nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cikin hudubar sai ya daga hannuwansa yana faɗa yana maimaitawa sai da ya maimaita sau uku Allahumma a gisna Allahumma a gisna Allahumma a gisna a wata riwaya Allahun maskina Allahun maskina Allahun maskina ma'ana ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ko kuma Allahumma a gisna ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu domin aka ce al'igatha shine ceto idan aka ce ceto wanda ya fada cikin halaka a tsamayar da shi wanda wannan kuma aiki ne na Allah Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa tsakaninmu da wani dutse daga cikin duwatsun Madina shine Jabalus Sala ya ce muna hango shi babu wani duhu-duhu babu wani hazo-hazo babu wata kura babu wani gajimare ya ce kai tsaye kawai sai muka ga daga bayan wannan dutse wani hayaki ya taso girgije ne gajimare kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gama ba ya sauka daga kan mimbari wannan gajimare sai ya zo ya haɗu ya yi cida kafin manzon Allah ya sauka daga kan mimbari sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ruwa yake ci Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cayi sai da muka yi kwana takwas ya ce ba mu ga rana da idanmu ba ruwa kawai yake sauka a birnin Madina kwana takwas tun daga wannan juma'a ana ruwa ba a daina ba har juma'a ta gaba in ka hada da juma'a ta gaba kwa wini takwas aka yi kwana takwas aka yi ana ruwa a juma'a ta gaba maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari yana huduba ya ce sai ga maka wani mutum ya shigo ya ce ya rasulallahi maza Allah yana cikin huduba ya ce ya rasulallahi ya ce roƙa mana Allah ya yi mana wannan ruwa komai ya tsaya ruwa di ya hallaka komai shi ne aka tambayi shi marwaicin an gane ko ko kuma kafin haka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannuwansa sama sai yake faɗa ya ce Allahumma ilal akami wa zirabi yake ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ilal akami wa zirabi wal audiya au kama kala manzo Allah ya ce ya Allah wannan ruwa ka saukar da shi a gefenmu kar ka saukar da shi a kanmu ya Allah wannan ruwa ka maida shi zuwa tsaunuka da kwaruruwa Anas yake faɗa ya ce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama huduba ya saukar ga kan mimbari gaba ɗayan birnin Madina ya wartsaki ruwa daidai da ɗigo ɗaya baya sauka amma duk gefen Madina ruwa ake aka tambayi marwacin anas aka ce masa wai wannan na farkon shine ya dawo ya ce a ban yi sani ba shine ko kuma wani ne allahu alam to a shahida a nan da me suka yi tawassuli da addu'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi suka zo suka nemi cewa ya yi addu'a allah ya shayar da su manzon allah ya daga hannu ya yi addu'a wanda wannan hadisi da makamantansa su ne asali game da wannan nau'i yin tawassuli da addu'ar mutumin ƙwarai wanda ya yawaita sahabbai sukan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nema ya yi musu addu'a in ma addu'a gamammiya abin da ya shafi jama'a ko kuma addu'a keɓantacciya mutum ya zo ya ce ya rasulallahi roƙa mun Allah ya manzan Allah yi mun addu'a kamar yadda umu sulaim Allah ya kara mata yadda ta kama hannun ɗanta anas ta ce ya rasulallahi a roƙa masa Allah a yi masa addu'a manzan Allah ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa ya Allah ka yawaita masa dukiya ya Allah ka yawaita masa ‘ya'ya ya Allah ka gafarta masa addu'a kana hudu manzan Allah ya masa a lokaci guda addu'a ta farko ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa Anas Allah ya kara masa yadda sai da ya haura akan shekara ɗari da wani abu yayi addu'a ta biyu ya Allah ka yawaita masa dukiya Anas sai da ya zamanto daga cikin waɗanda ake lissafawa mawadatan sahabbai addu'a ta uku ya Allah ka yawaita masa ‘ya'ya kar mu manta a cikin wannan littafi da ke gaban mu sahihul bukhari mun wuce da hadisin anas yake faɗa ya ce ‘ya'yan da na haifa na tsatsona babu jika ya ce ‘ya'ya ɗari da talatin ya ce ta hudun kuma muna jira gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ummu sulaim da me ta yi tawassuli ga ɗanta ta yi tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shine nau'i na uku yin tawassuli da addu'ar mutumin kwarai amma sharaɗi wanda yake kuma rayayye ba wanda yake fakekke ba wanda yake matacce ka ringa kiran yawa na ka roƙa mun Allah yawa na ka roƙa mun Allah wannan bid'a ce kuma wadda za ta kai mutum zuwa shirka Allah ya kare mu domin sahabbai ba su taɓa zauwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya koma zuwa ga ubangijinsa cewa manzon Allah ya musu addu'a a'a lokacin da aka yi fari a birnin Madina Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan shine khalifa yake faɗa ya ce ya Allah lokacin annabinka yana raye muna tawassuli da annabinka ma'ana da addu'ar annabinka ya ce annabinka ya koma zuwa gare ka ya Allah muna kama kafa zuwa gare ka da ammin annabinka ma'ana da addu'ar ammin annabinka shine al'abbas ibn abdul muttalib umar ya ce ya abbas tashi ka yi addu'a tashi ka roƙa mana Allah abbas ya tashi yana addu'a suna cewa amin inda a ce ana tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwarsa menene fa'idar umar ya tada al'abbas ibn abdul muttalib inda kuma a ce ana tawassuli da zatin wani ko alhurmarsa ko darajarsa ko matsayin shi to ai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alhurmashi da duk wani matsayi da Allah ya masa ai bai gushe ba a sababin mutuwar shi to don haka wannan hadisi ne a takaice ɗaya ne daga cikin dalilan da suke tabbatar mana nau'i na tawassuli shine yin tawassuli da ayyuka na gari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala babun قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن الذكوان أنا عبد الرحمن هو أنا عبد الرحمن أن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة بين بين امرأة تردئ ابنها إذ مر بها راكب وهي تردئه فقالت اللهم لا تمت بني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بقي من بقايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري أنه سمع معاوية بن أبي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد هرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne na musamman wanda ya maimaitu a baya a duk lokacin da malam ya yi babi ba tare da wata tarjama ba to mu tabbata wannan babi yana da alaƙa da baban da ya gabace shi an gane ko wanda kar mu manta tun can dai muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da aka ambata game da banu Isra'il to galibi a ƙarƙashin wannan babi hadisan da suka zo labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu ga mada waɗanda suka gabace mu na al'ummu su ne banu Isra'il to shine anan malam ya zo mana da hadisin Abdurrahman ibn Hurmuz ya ji malaminsa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na cewa bai na mura'atun manzon Allah ya ce yayin da wata mata turdi ubnaha tana shayar da ɗanta an gane ko ɗa ne wanda yake na goye tana shayar da shi izmar rabiha rakibun wa hiya turdiquhu sai wani mahayi wato ya wuce da ita halin tana shayar da ɗan ta kafa masa nono yana sha sai wani mahayi ya zo ya wuce ma'ana wani wanda ke kan abun hawa wanda kasancewar shi abun hawa ko a wancan lokaci abun burgewa ne abun ƙayatarwa ne kuma musamman kamar yadda yake cikin wannan riwaya wata riwaya mutum ne wanda yake ya yi kwalliya kuma yana kan abun hawa daga kagan shi dai kaga mawadaci wanda yake mani imci to a lokacin da ya gitta ta ya wuce da ita tana shayar da ɗanta nono jumla ce haliya wahiya turdi'u halin tana shayar da ɗanta nono tana ba shi nono faƙalat sai ta faɗa ta ce allahumma la tumit ibni hatta ya kuna misla haza ta ce ya ubangiji na roƙonka nake wannan ɗanawa allah kada ka karɓi rayuwarsa sai ya zama kwatancin wannan mutuma yadda wannan mutumin da zaran ka gan shi ka ga alamar ni'ima da jin daɗi ta ce to ya Allah roƙonka nake wannan ɗanawa kar ka karɓi rayuwarsa kar ka kashe shi sai ya zama kwatancin wannan faƙala yaro sai ya katse tsotsar nono kamar yadda yake cikin wata riwaya yaro sai ya saki nonon ya waiwaya ya kalli wannan mutumin faƙala sai ce Allahumma la ta ji'alni mislahu ya Allah karka maida ni kwatancinsa ya Allah karka maida ni kwatancinsa lafazin la ta ji'alni wanda kar mu manta ya maimaitu shi fi'ili wanda yake na ja'ala idan yayi ta'addi ila maf'ulain kenan ma'anar shi shine sayyara al-maf'ulul awwal kenan wannan damir المفقود الثاني شيني مثله لا تجعلني مثله أي لا تسيرني مثله يا الله كرك ميدان كتنشنسا ثم رجع في السبي ماذا الله يجي سنن سي يقوم يجي قبل نونو ومر بامرأة تجر ويلعب بها yana cikin tsotsar nono kuma sai aka wuce da wata mata ana janye da ita girigiri da yara sun yi ca an gane ko sai ihu suke wanda daman yara su gade ana wani abu su zo su taru to an zo ana janye da ita ana wulakanta ta yara sai janta suke faƙalat wato mahaifiyar yaron sai ta faɗa ta ce Allahumma la taj'al ibni mislaha ya Allah roƙonka nake ɗana kar ka maida shi kwatancin wannan mata faƙala yaro ya saki nono ya kalle ta sai ya ce Allahumma ja'alni mislaha ya Allah roƙonka nake ka maida ni kwatancin wannan mata an gane ko kenan dai abunta dai yaro ya zama wani shu'umi ga abin da ake mai fata kuma shi ba shi ba yake so kuma ga abin da ake gushe masa kuma shi yake so faƙala sai mazan Allah yake faɗa yake cewa amman rakibu sanadi shi wannan mahayi wanda yake burge ta yake kayatar da ita har ma take fatan ɗanta ya zamanto kamar shi maza Allah ya ce fa'innahu kafirun kafiri ne la'antacce ne wa ammal mar'atu amma sani ita wannan mata wadda ana janye da ita ana wargi yara suna wargi da ita fa'innahum ya ƙuduna laha suna cewa da ita ta zini ta yi zina ma'ana mazinaciya ce wata kulu hasbi Allah ita wata na cewa hasbi Allah Allah ya isa mu ma'ana kubutatta ce game da abin da ake tuhumarta ana cewa ta yi zina alhali ita ko bata yi zina ba tana cewa hasbi Allah waya ƙulo na tasir suna cewa ɓarauniya sata ta yi wata ƙulu ita kwa tana faɗa hasibi Allah Allah ya isan mu Allah ya isan mun game da abin da kuke tuhuma ta wanda duk lokacin da ake tuhumar ka da wani abu kai ku alhali ka tabbata kai kubutacce ne ga wannan to ga iya kalmar da ya kamata ka faɗa hasbi Allah ko ka ce hasbunallahu ba laifi kana iya daɗawa wani imal wakil an gane ko a nan shi ne mazala sallallahu salama ya ce ana ce mata ta yi zina ita ko tana cewa hasbi Allah ana cewa barauniya ta yi sata tana cewa hasbi Allah kubutatta ce game da abin da ake tuhumarta wanda karmu manta hadisin ya gabata wanda wannan yana ɗaya daga cikin yara uku waɗanda suka yi zance suna cikin zanen goyo to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi a ƙarƙashin wannan babi domin alaƙarsa da wannan kenan labari ne game da abin da ya gabata na al'ummu ma'ana banu isra'il sannan hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake faɗa bainama kalbun yudifu bi rakiya yayin da wani kare yana kewayo da wata rijiya sai kai kawo yake saboda tsananin kishirwa kada ya tuluhu adashu mazan Allah ya ce kishirwa ta kusa ta kama da shi kada ya tuluhu adashu kishirwa ta kusa ta kashe shi domin kamar yadda yake cikin wata riwaya da ya zo yana kewayen rijiyar damshin da yake gindin rijiyar shi yake karta da haƙoransa da bakin shi damshin yake karta izra'athu bagiyu min bagaya bani isra'il sai wata karuwa daga cikin karuwan banu isra'il wato sai ta gan shi wanda ita wannan karuwa kamar yadda yake cikin wata riwaya ita ma kishirwa ta kuruta ta zo ta shiga wannan rijiya domin babu gugan da za a zira a janyo ta shiga cikin rijiyar ta sha ruwa da ta tako ta hayo ta fito sai ta ga wannan kare yana kartan damshi shi ma kishirwa ta koro shi me za a yi sai ta tausaya masa sai ta sake koma shiga cikin rijiyar mazan Allah ya ce fa naza'atu muqaha wato sai ta fitar da takalminta kafa ciki idan aka ce muq shine dai kuffi takalmi kafa ciki takalmi ne suke yin shi wanda yake nau'i ne kamar suseti an gane ko takalmi ne wanda yake yadda ka san kamar hufi ma'ana yana kamawa ya rufe har idan sau yana hayowa to ta fitar da wannan hufi nata shine mo ko ka ce takalmi kafa ciki sai ta ciko shi da ruwa kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ta rike da bakinta sannan sai ta taka ta hayo ta fito fasakatu ta shayar da wannan kare fagofira laha bihi a sababin shayar da wannan kare da ta yi aka gafarta mata kurakuranta ubangiji ta'ala ya kai ta aljanna wannan aiki da ta aikata allah ya karba aiki ya gafarta mata kurakuranta ya kai ta aljanna wanda wannan yana nuna mana kada mutum ya rena aiki na gari ko mun kankantar shi domin baka san wani aiki zai fitar da kai a gobe kiyama duk wani aiki na lada to kar mutum ya ga kankantar shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an manzon Allah yace kada ka wulakanta wani abu daga cikin kyawawan ayyuka in dai aiki ne na alkhairi maza Allah ya ce kada ka ga kankanta shi ka rena shi maza Allah ya ce walau an tuskiya akaka min dalwika au kama qala maza Allah ya ce kai koda wato ruwa ne zaka zuba ma dan uwanka kai ka janyo ka zuba masa maza Allah ya ce kada ka rena wannan a wata riwaya walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin ko da haduwa da dan uwanka da zaka yi da huska sakakka to kada ka rena wannan wanda akwai wani bawan Allah wanda yana tafiya yana wucewa ya ga reshen itaciya ya karkato kan hanya ya tsaya ya karye wannan reshen itaciya don kada ya karci masu wucewa Allah ya karɓi wannan aiki ya gafarta masa zunubansa ya kai shi aljanna to kaga wa'anan fa wai karuwa ce daga cikin karuwai na banu isra'il karuwa ce amma duk shashancin da ta yi wannan aiki nagari da ta yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki kuma a nan ka tsaya ka lura wai ba ma ɗan adam ba ne ba ta shayar dabba ce ta shayar kuma dabbar ma kuma kaskantacciyar dabba haramtacciyar dabba kare ne fa ta shayar allah ya karɓi wannan aiki wanda wannan kuma yana ƙara fa'idantar da mu shi taimako bai keɓanta ba da wanda yake mumini ko arne ne inda yana cikin tsanani to ana iya taimaka masa an gane ko ko arne ne inda abin da ya shafi wato taimako insaniya bai keɓanta ba cewa sai musulmi ko arne ne inda yana cikin tsanani to a taimaka masa hadisi na uku a ƙarƙashin baban hadisin Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari wanda aka fi saninsa da Humaid ibn Dawil ya ji Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara masa yadda ama hajja shekarar da ya zo ya yi hajji shi Muawiya gwamna ne a birnin Sham an gane ko tun zamanin Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda to ya taso daga can ƙasar sham ya zo ya yi hajji shekarar da ya zo ya yi hajji shi humaidi ibn abdurraham ya ji mu'awiya yana fada alal mimbar kuma akan mimbar fatanawala qussatan min sha'rin wato mu'awiya a lokacin nan yana hudubar akan mimbari sai ya karbi nema a bashi wani cibirin gashi ya sa wani mai gadin shi wanda yana rike da cibirin gashi sai ya meko masa wakanat fi yadi harasi tana hannun wani dogarin shi daga cikin dogaran da suke gadin shi idan aka ce harasi ma'ana wanda yake kenan dogari mai gadi faƙada sai ya faɗa sai ya ce ya ahlal madina mu'awiya Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya ku mutanen madina aina ulama uku wai ina malamanku suke ina malamanku suke wanda kasancewar wannan tambaya da mu'awiya Allah ya ƙara masa yadda da yake ma mutanen madina tambaya ce ta inkari an gane ko inkari ne yake musu wai ina malamanku kamar misali a ga mutane suna abin da ba daidai ba wai a ce wai ina manyan ku suke to shine anan ya ce aina ulama hukum ina malaman ku suke wanda wannan yana nuna cewa a wannan lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi karanci ma'ana mafi yawansu wato sirrinsu wanda ne yasa saboda daman a kusan ƙarshe ne sahabbai mafi yawansu sun tafi saboda shi mu'awiya shi ne gwamna a zamanin usman allah ya ƙara masa yadda biyasa saboda ya ga wani abu ne wanda gama gari jahilai sun yi wani abu wanda ya kamata a ce malamai sun fito sun yi inkari sun yi hani game da wannan al'amari to shine a nan ya ce ina malamanku suke ina malamanku a ce irin wannan al'amari yana aukuwa a cikinku kuma yana iya kasancewa waɗanda suka rage a wannan lokaci na su sahabban da tabi aikin suna ganin cewa wannan abu wanda shi mu'awiya yake nihin ya yi inkari abu ne wanda yake bai kai matsayin haramci ba ana iya ajiye shi a matsayin karhanci ko kuma wato kasancewar su waɗanda suke a wannan lokaci wannan hadisi bai cin musu ba ba su san da shi ba wanda yake haramci zuwa wanda yake bayani game da haramcin abin da shi mu'awiya Allah ya kara masa yadda wato yake nihin ya yi bayani to shine ya ce aina ulama uku ina malamanku suke sai ya ce samitun nabiya sallallahu alaihi wasallama yanha an misli hazihi ya ce tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hani game da kwatancin wannan an gane ko gashi da ake kara ma mace shine waya kulu manzon Allah yana faɗa inna ma halakat banu isra'il hina takaza hadhihi nisa'uhum kusan da cewa kadai banu isra'il sun halaka Allah ya halakar da su lokacin da matansu suka riki wannan abu ma'ana suka ringa ƙarin gashi a kansu Allah ya hallakar da su me yasa saboda kasancewar suna ganin aikin asha kuma ba sa hali shi kuma kasancewar ukuba ta ubangiji subhanahu wata'ala idan ta sauka ga masu sako to ba ta bambantawa hau tsakanin cewa suwana ne suke yi suwana ba sa yi a'a shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa wata ku fitina talla tusibanna allazina zalamu minkum khassa wanda kuma tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali shi ma hadisin ya gabata misalin waɗanda suke masu saban Allah da waɗanda suke masu hani masu wa'azi ya ce kamar misalin ma'abuta jirgin ruwa ne wasu suna gidan ƙasa wasu suna gidan sama waɗanda suke gidan ƙasa idan sun bukaci ruwa sukan tako su hayo su kwalho ruwa sannan kuma su koma gidansu na ƙasa inda suke a cikin jirgin sai suka yi shawara suka ce kai waɗannan 'yan uwanmu fa waɗanda suke beni suke gidan sama fa mun takura musu a duk lokacin da muka bukaci ruwa sai mun taka mun hayo mu kwalho kuma mu koma me zai hana mutum da jirgin daga ƙasa mu ma ruwa ya ringa ƙulƙulowa ba sai mun hayo ba maza Allah ya ce waɗannan na sama in suka ƙyale na ƙasan suka tilla wannan jirgi gaba ɗayansu za su hallaka in kwa suka kame hannunsu suka hana su to gaba ɗayansu za su tsira wannan misalin masu wa'azi malamai da sauran jama'a idan malamai suka tashi suna wa'azi suna galgadin mutane suna yi musu nasiha to da su malaman da su gama garin gaba ɗaya za a samu tsira in kwa malamai suka yi shiru suka kyale kowa ya yi abin da ya ga dama to idan azabar Allah ta sauka ba za ta ware mata ce waɗancan malamai su a ware su gefe waɗannan su ne masu laifi gaba ɗaya za ta haɗa da su sai dai a kiyama a rabe sai dai a can a bambanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Aisha wasu jama'a za su zo da nihin su yaƙi Ka'aba domin su rusa ta in sun fito dokar daji manzon Allah ya ce gaba ɗayansu hatta idza kanu bi baida min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim fa idza kanu bil baida min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim idan sun kasance a dokar daji gaba ɗayansu da farkonsu da ƙarshensu dukkansu ubangiji ta'ala zai hallakar da su aisha allah ya kara mata yadda ta ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon allah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum manzon allah ya ce yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim manzon allah ya ce haka ne farkonsu da ƙarshensu ma'ana gaba ɗayansu za a hallakar da su sannan kuma a kiyama a tada su akan niyoyinsu kowa a tada shi akan niyyar shi wanda ta faɗa yaya za a hallakar da su alhali akwai waɗanda suke ɗan kasuwa akwai waɗanda su ziyara ce ma ta kawo su maka amma hanya ce ta haɗa su su wannan sun fito da nufin su je su rusa ka'aba wannan sun fito domin su je su ziyarci ɗakin allah mai alhurma wannan su kuma wata hada-hada ta kasuwa ne za ta kai su makka wannan wata ziyara ce za ta kai shi gun wasu 'yan uwan amma hanya ta haɗa su suka tafi tare da azaba ta sauka gaba ɗayansu ta haɗa da su sai dai a kiyama a bambanta wane ya taso ne da nihin ya rusa ka'aba mummunar niyya a yi wajen wuta da shi wannan ya zo ne da nihin ya ziyarci wannan ɗaki a yi wajen dama da shi wannan al'amari kaza ya kawo shi shi ma a yi nan da shi to shi yasa a nan wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na Muawiya yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna ma halakat banu Isra'ila kusan da cewa kadai banu Isra'ila sun halaka hina takaza hazihi nisa'uhum lokacin da matansu suka riƙe wannan abu ma'ana yake nuna musu wannan gashi lokacin da matansu suke ƙara ma kansu gashi wanda wannan salo ne na karantarwa ka nuna ma mutum abu a aikace ya fi zama a cikin kwakwalwar shi mu'awiya ya nuna musu to menene mafi yawa a yau duk da cewa alhamdulillahi karantarwa ta sunna ta sa mafi yawan mata na musulmai sun nisanci wannan ƙarin gashi sun nisanci wannan amma har yau akwai shi a cikin jama'a wanda kuma wannan yana nuna dole ne matan mominai su hannu game da wannan me yasa saboda laifi ne daga cikin manyan laifuka kuma ba uzuri ba ne ba mace ta ce kaina ba gashi ko kuma ta ce a ai in na sa ma ai mijina ne zan ma ado a wannan duka ba uzuri ba ne wanda wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi iyata na aurar da ita amarya ce gidan ango za a kai ta amma kasancewar ta yi rashin lafiya gashin ta ya zube ta ce ya rasulullahi ina iya ƙara mata gashi ina iya ƙara mata ɗan gashi a yi mata ado gidan ango za a kai ta mazan Allah sai ya ce mata a a la'anallahu alwasilata wal mustawsila Allah ya la'anci wadda take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata Allah ya tsine musu albarka kaga wannan hadisi shine dalilin da yake tabbatar da ƙarin gashi haramun ne domin la'anta ba ta kasancewa sai akan babban laifi daga cikin manyan laifuka to shine muawiya Allah ya kara masa yadda ya ce aina ulama ukum wai duk ina malaman ku suke kaga wannan yana nuna malamai suna da dauru ma'ana suna da matsayi suna da mahimmanci a cikin al'umma su ne seta al'umma ya zama nauyi a kansu duk lokacin da suka ga abin asha to su fito su yi bayani su ja hankalin mutane su dawo da su zuwa ga ubangijinsu an gane ko ba kowa ya yi shiru ba na cewa kowa ya yi abin da ya ga dama na cewa kowa ya yi abin da ya ga dama to wannan sababi ne wanda zai janyo hallaka ga mutane Allah ya kare mu nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك